وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أهل لكم الليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم الحيض الأسود من الحيض من الحيض الأسود من الفجر حيض الحيض الأبيض من الحيض الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبادل وتدلوا بها إلى الحكام وادلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء والصالحين وبعد godiya ya tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai sarki mai iko wanda ya kaddara mana kasancewa cikin bayinsa masu numfashi a daidai wannan rana mai albarka rana na asabar ko yau ranar asabar 23 ga watan april 2022 wanda ya daidai ga watan ramadan yau mun kai azumi 22 daidai kenan Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ibadunmu ya kyautata ayyukanmu ya gyara zuciyarmu da niyyarmu kamar kullum za mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a gwargwadon fahimta da muka yi wa alkur'ani sallallahu alaihi wasallam da kuma fahimtan jawabin manya-manyan magabatanmu manya-manyan malamai baki ɗaya wanda a koyaushe mutum ana fatan ya karanta alkur'ani ya fahimce shi da fahimtar magabata Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace albarkan annabi albarkan alkur'ani insha Allahu kamar yadda yau muna nan zawiyar maulan mushak ado musa tare da manya-manyan baki da yau ma suka zo mana ga manya-manyan sha'irai da manya-manyan zawiyoyi daga gidan manya-manyan malamai wanda duk gashi sun kasance tare da mu a wannan waje muna barka ma kowa da kasancewa tare da mu a daidai wannan waje insha Allahu mun kan a bayanin azumi na watan ramadan wanda insha Allahu za mu tashi fadin Ubangiji madaukakin sarki yanda Allah ke gaya mana wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib na'am
bismillahir rahmanir rahim وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون na'am Allah subhanahu wata'ala ya yi mana magana game da abin da ya shafi azumi yadda Ubangiji ya wajabta wa al'umman musulmi yin azumi na watan Ramadan wannan azumi mun ji irin yadda ya kasu kasu a cikin musulunci da azumi wanda yake sunna ne wanda shine ake ce masa mustahabbin azumi da azumi wanda yake na watan Ramadan wanda shine ake ce masa azumi na farilla akwai kuma azumi wanda aka ce makruhi ne hasali ma mun yi bayanin azumi a mahallin da yake iya ya zama haramun wanda mun yi magana a kowanne da irin kashe-kashensa a yanda jiya muka faɗi to Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم nan Allah ya ware mana wata sukutun mu al'umman annabi Muhammadu wanda ya ce mu azumci wannan watan wanda al'ummatan da suka gabata ba su samu wannan falalan ba da mu muka samu a cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ubangiji madaukakin sarki da ya bamu wannan wata mai albarka sai ya tsara mana wani abu shine tsayuwa a cikin wannan watan da yawan gabatar da ibada wanda wannan tsayuwa a wannan wata mai albarka tsayuwa ne da yawan sallah tsayuwa ne da yawan aikin ibada tsayuwa ne da yawan aikin alkhairi tsayuwa ne da sada zumunci tsayuwa ne da dukkanin abin da ya cancanta ko ya dace ga musulmi ya tashi ya yi gwargwadon abin da zai iya manzan Allah ya ta kwaitarwa ya gaya wa sahabbansa man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ay min dhanbihi duk wanda ya tsaya watan ramadan ya tsaya domin imani da neman lada to za a yafe masa dukkanin abin da ya gabata na zunubansa manzo Allah ya bayani a hadisai daban-daban kamar hadisin da manzo Allah ke cewa idan lokacin watan Ramadan ya zo dukkanin kofofi na aljanna akan bude su kofofi na wutan jahannama kuma aka kulle su sannan akan kama shedanu a daddaure su wanda wannan a kuma baza mala'ikun rahama a ko'ina malamai sun yi iya kokari wajen fahimtar nassin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba irin mu bane su suna ji ne suna aiki da abin da aka faɗa wanda mun faɗi sai na umar ibn khattab yakan iya shekara a izu ɗaya bai gama ba wanda shi balarabe ne ga ƙarfin kai ga ƙarfin kwakwalwa amma aka tambaye sai ce mu abin da ya sa ba ma wuta aya sai mun yi tunani a kanta mun san ma'ananta sannan kuma mun yi aiki da ita idan Allah ya ce ai kaza to ba za mu wuce wannan ayan ba har sai mun fahimci abin da ayar take nufi sai mun yi aiki da ayar mun fahimci hikimomin ubangiji a cikinsa mu yi aiki da shi kafin mu wuce wannan ayar to wannan yasa sahabbai suka yi ruzuzu gaban manzon Allah suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullahi an ce mana mu kira Allah mu roƙe shi an ce mana mu koma ga Allah in mun kira shi zai ji a wannan wata da kowa yake da neman bukata to mu ba muna da bukatu ya Muhammad a qaribur rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ubangijin mun nan da aka ce mana mu kira shi mu biyayya gare sa mu kira shi da ibada mu kira shi da addu'a shin ubangijin yana kurkusa da mu ne yanda muke mu yi munajati da shi mu yi magana a sirri kar kowa ya ji an ba'idun fa nunadihi ko ko ubangijin nan yana can nesa da mu ne nesan duniya mu dinga kwarmata ihu muna ya Allah kaza ya Allah kaza sahabbai suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah sai ya ce to ne zan jibinci ba da amsa shine Allah ya saukar da wannan aya take da sayyidina Jibrilu Allah yake cewa wa idza sa'alaka ibadi يا رسول الله idan ka ga bayina sun zo domin su tambaye ka anni suna so su tambaye ka akan suna so su sani cewa ni a ina nake sun zo su yi tambaye ka ne yaya nake a ina nake a ina ubangijinmu yake duk wanda yake so ya tambaye ka wai a ina Allah yake to karanta mai wannan ayan fa inni qarib ni din nan ina kurkusa da su ne ina ina kurkusa da su wannan Allah ne fa yake faɗi Allah bayi nesa da mu Allah ya ce yana kurkusa da mu ne ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa addu'a da kiran dukkanin wanda yake kira a lokacin da ya kira ni daga lokacin da bawa ya kira ni to ina amsa addu'amsa ina amsa kiransa ina jinsa ina ganinsa ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li to sabila da haka su ma su amsa kirana ta hanyar roƙona wannan ubangiji shine kadai cikakke wanda yake da shi wanda kana roƙonsa yana ƙara son ka sabanin duk wanda ka zauna da shi ko me Allah ya bashi kana roƙonsa yana ƙara kinka manzon Allah wani ya tambayi manzon Allah yaya zai ya samu ci gaban rayuwa annabi ya ce izhad fi ma inda nasi yuhibbuka nasu idan kana son mutane su soka to ka guji abin hannunsu idan ka ta kai wannan malamin bawan Allah ne babu ruwan shi to ba ruwansa da roƙon kowa ne amma daga lokacin da kuma zaka ko in ba dan kuna yawan kiran shi ba faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lidama wannan umarni ne daga ubangiji duk wanda baya roƙon Allah Allah zai tsane shi innal ladhina yastakbiruna an ibadati fa sayadkhuluna girman kai an ibadati anan malamai suka ce an du'a'i wanda suke girman kai ba su dawwama mun sani daga cikin sirrin roƙon Allah shine mutum ya dinga ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana daga cikin ismullahi al'azam idan zaka roki Allah ka ce rabbana rabbana ko ya rabbi ya rabbi idan ka faɗa adadi so biyar duk abin da ka roƙa zai zamo ismullahi al'azami ne Allah ya amsa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi na cewa babu wanda Allah zai ba shi daman ya roƙe shi face sai ya ba shi daman amsawa duk abin da ka ka roƙi Allah to dama sai da ya amsa maka ya baka dama ka roƙe shi saka kar mu yi wasa da addu'a kar mu yi sake wannan aya suna daga cikin ayoyi da suke mana bayani ba tare da iskali ba game da tauhidi na sanin Allah subhanahu wata'ala a bayyane sanayya wacce take ta fili da fili tauhidi ce wacce ba ta da matsala a cikinta babu iskali duk wanda ya rike wannan tauhidin ya samu tauhidin ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tauhidin kuma tsabtatacciya ce nafsi ne karara Allah da kansa yake faɗa mana yana cewa fa inni qarib yanzu akwai sauran bayani bayan Allah ya faɗa Allah ya faɗa mana ba iya aya ɗaya ba idan mun koma ayoyi daban-daban da mu gani a cikin suratul waqi'a Allah yana gaya mana cewa falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ubangiji yana ce mana wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun haka idan muka sake komawa wasu surori za mu ga Allah subhanahu wataala yana yi mana bayani walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nan ma Allah yana gaya mana cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yana kusa da kowane dan adam fiye da yanda kai kake kusa da kanka Allah ya fi ka kusa da kanka kai baka kai Allah kusa da kanka ba to wanda aka ce yana kusa da kai har ya zama kusancinsa da kai ya fi ka kai kusancin kanka da kai to yaya ne za ka yi maganan wai na sama ko na ƙasa ko na ina ai kai duk yanda Allah ya gaya mana a cikin suratul hadid ya yi mana bayanin cewa Allah da kansa yana faɗin wa huwa ma'akumu aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Allah yana tare da ku duk inda kuke Allah nan kuma duk abin da kuke aikatawa yana gani tarayya ne na sani da gani ma'iya ce ta cewa yana tare da ku cewa yana tare da dukkanin halittansa wallahu min wara'ihim muhit wallahu min wara'ihim muhit Allah yana kewaye da dukkanin komai na zatinsa babu wani abu wanda ya fita daga sanin Allah ko ya fita daga cikin kuduran Ubangiji madaukakin sarki Allah ya gaya mana a cikin surori daban-daban ayoyi da dama amma a takaitan takaitawa wannan shine tauhidi wanda al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya tafi a kayi na cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayinsa kuma wannan ayan alkur'ani ne karara Allah da kansa yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum to sabanin da muka samu akwai wa'inda ayoyi suka iskalantar da kwakwalansu wa'innan ayoyin sai suka fassara ayoyin da fassara na rashin fahimta misali Allah yana gaya mana ar-rahmanu alal arshi stawa da irin ayoyi da zamu ji Allah ya cewa sun mastawa alal arshi wanda kusan ayoyi sama da guda bakwai Allah ya ya ya dawoma ya ya daidaita akan al'arshi sun mastawa ila sama'i ya daidaita zuwa ga sama sannan irin su ayoyi suna nan daban-daban wanda Allah subhanahu wataala yake faɗin cewa lallai wa huwa amintum man fis sama'i ko kuma am amintum man fis sama'i irin wa'annan ayoyi wanda Allah yake cewa ni ina sararin samaniya wasu daga cikin malamai wannan abin yasa suka yi guluwi har ya kai ga cewa sun yage wa Allah makani sun mai da Allah kamar jiki ne wanda suka ce Allah nan yana zaune akan al'arshi wanda shugaban wanda ya kirkiri wannan fahimta wannan fikira shine wanda aka sanar da shi din nan cewa Ibn Taymiyyah al-Harrani wanda ya zo karni bai fi shekara 700 baya ba amma wannan fahimtar ya dawwama a cikin jama'ansa saboda wajaje daban-daban da aka samu a cikin littattafansa kafin shi ba a samu wani malami da ya zo da wannan da'awar ya cije ga ayoyi ƙarara nusus yana ganin su zahiri amma ya tsaya akan irin wannan fahimtar ba wanda dukkanin malamanmu idan muka kirga muku tun daga nin malamai duk wani malami da ka sani aqidansa shine suna kore ma Allah waje kawai shi da Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa innan sune aqidan mu kamar yanda Allah ke cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib in dai an tambayi Allah ne to ga ya musu da ayan Qur'ani Allah ya ce ni ina kurkusa ne amma ibnu taymiyyah al-harrani a cikin littafin sa minhajus sunnah nabawiyya idan mutum ya dauko wannan littafi mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da sittin da biyu za ka je na magana a kan wai dukkanin ahalus sunna wal jama'a sun tafi ne akan Allah ya takura a sama Allah ya takura ya makalkale a sama wanda tunanin cewa sama za ta yi ɗaukan Allah shi kan shi kamar riddani shi Allah bai bukatan komai idan aka ce Allah ne za a ce ya zauna a sama to kafin saman ina Allah yake كان الله ولم يكن شيء غيره وهو على ما عليه كان Allah tun kafin sama Allah wanda yake a nan yake wani abu bai fidda bai ɓoye samuwar Ubangiji ba shine al'awwalu al'akhiru azzab da ya tashi sai ke cewa ثم إن جمهور أهل السنة والجماعة ويدكن أهل السنة يقولون سنة إنه ينزل ولا يخلو منه العرش وي الله ينا سوكا زوانا كسا أما كما العرش بتتبك أتا دق أبنجي با idan in Allah ya sauko daga al'arshi amma yana zaune a can sai ya sauko to ban san wani irin saukowa bane sai dai ya ce ya miko hannu idan har an ce yana can al'arshi na zaune wanda kai wa jiki dole saukan da zai yi nuzuli ne hakiki amma idan har aka bar Allah a yanda yake cewa laisa ka misli shay to haka ne zaka fahimci cewa Allah nan ya faɗi cewa babu wanda ya san shi tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fil khaliqi fatuhliku ku yi tafakkari cikin halittan Allah amma kar ku yi tafakkuri cikin Allah sai ku halaka shi yasa lokacin da suka tambayi ayoyi ai Allah ya bara basu yaya ake a san Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabba da kaza Allah ta bayani kaza kaza kaza la ayatin liqaumin ya'qilun wa'innan su ne ayoyin da za ka yi tafakkuri amma ba ayoyi cikin samuwar Allah dole in an ce Allah yana sama yana ƙasa sai ka ce to a ƙasan nan na da wani kujera da ya zauna a sama na da waje kaza wai in an ce Allah ya ce yana ko ina sai a tambaye ka wai to wai na shadda ka yadda yana shadda kenan ba a tunani haka akan Allah kai ne shadda take maka a matsayin bayin gida jefa wa tsutsa ka gani abinci ne shi ubangiji bari za ka yi ba ka auna shi da tunaninka domin la ya takayyafu fil aqli wa la ya takayyafu fil zihin babu wani abin da zai kawo Allah a cikin hankali shi yasa malamai masana tauhidi suka ce wa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da tunaninka ne ya kai ka ga wajen to Allah ya saba da wannan tunanin neme shi a wani makamin wal mukhalafatu shi Allah dama mai sassaba kamanni ne duk inda kake tunani to Allah ya saba shi yasa Allah bai aje komi a tufa ɗaya ba idan an ce mai kuɗi sai mai ƙarfi ne sai kaga wani yana kwance tun haihuwansa ma bai san inda yake ba kuma mai kuɗi ne in an ce mai lafiya sai kato sai kaga wani kato ne amma bai da lafiya in an ce kaza sai kaza in an ce kaza duk abin da kake tunani in ka ɗauko sai Allah ya saba maka domin shi shi gagara koyo ne fa'alul lima yurid yanda ya ga dama haka zai yi in ya ga dama ga da kafiri sai ya fitar da mumini in ya ga dama kuma daga annabi ma ya ce to wannan na bata shi kuma kafiri ne wannan ra'ayi ne iko ne na Allah baka da ikon yanda zaka da shi la yusalu amma yafalu wa hum yusalun ba wanda zai ce ga yanda nake so yayi ga yanda muke so amma shi ibn taymiya da ke yana auna Allah da hankalinsa tunda Allah ya ce yana ko ina to shi sam sai an nema ma Allah wajen da zai zauna to shine daga cikin abin da yake faɗi yake cewa wai kama naqala misli zalika kama nukila mislu zalika an ishaq ibn rahuya ko israq ibn ishaq ibn rahawayhi duk ana fadi wa hammad ibn zaid wa ghayruhuma wa naqaluhu an ahmad ibn hanbal fi risalatihi wanda ibn tamiya ya fadi wannan maganan ya jingina wa manya manyan malamai wanda inda ai tashin kiyama ba za ka samu wannan maganan daga wajen su ba ya zo da gurbatacciyar aqida wanda shi kuma sai ya ɗauka sai ya jingina ma'innan malaman alhalin wahun bari'una min kulli makala amma shi ya barau akan al'arshi wai yanda mutum ya zauna yanda fada a ce na zauna sai su sufanta Allah a matsayin shi ma yana akan al'arshi kuskure ne saka dukkanin musulmi su janye wannan fahimtan su janye wannan fikirar Allah subhanahu wata'ala yana tare da mu kuma Allah yana ko'ina sannan idan muka sace koma littafin ibn taimiyya mai suna sharhu hadisin nuzul littafi ne wanda ibn taimiyya a shafi na 66 ya kirkiri irin wannan maganin ya jingina wa Allah maɗaukacin sarki sannan kuma ya kirkiri cewa ahalus sunna wal jama'a duka akan haka suke amma wannan maganan babu wani ahli sunna wal jama'a wanda yake kan wannan maganan cewa Allah subhanahu wataala yana zaune a sama babu wani ahli sunna wal jama'a wanda ya tafi akan wannan maganan daga ciki yana cewa wal qawlu thalith wa huwa as-sawab wa huwa al-ma'sur an salaf al-umma daga salaf na al'umma gabaki daya wa immatiha da jagororin musulmi annahu la yazalu fawqa al-arshi Allah kullun yana zaune kan al'arshi dabar wala yakhlu al'arshu minhu ma'a dunuwihi wa nuzulihi ila as-sama'i dunya kuma kullun Allah na kan al'arshi amma kuma al'arshin bai rabu da shi ba zai sauko kuma a ya sauko kuma yana kan al'arshi shi kanshi ya gane cewa akwai takhabbudat a cikin abin da yake faɗi ka ce al'arshi din nan Allah bai rabu da al'arshi bana zaune a can kuma sannan sai ka ce Allahn kuma wai ya sauko saman duniya wala yakhlu minhu al'arshu kuma sannan ma'a zalika Allah kuma yanzulu ila sama'id dunya Allah yana saukowa zuwa sararin samaniya wanda wannan maganan ma wai kuma wala yakunu al'arshu fawqahu Allah al'arshi na can sama Allah kuma zai sauko ya zo nan kasa amma kuma al'arshin bai isa ya koma saman Allah ba wannan yana daga cikin takhabbudat wanda ya dinga yi da ya haƙura ya bar abin a yanda Allah ya ce ya ce yana ko ina to ko ina ne in an ce Allah na al'arshi dama na nan in an ce na ƙasa dama na ƙasa in an ce na ƙasan ƙasa na ƙasan ƙasa in an ce na ƙasa da ƙasan ƙasa ƙasa na ƙasan da ƙasa ƙasa ƙasa dama shi Allah ma fauqahu fauqun wa ma tahtahu tahtun shi babu sama da shi babu ƙasa da shi babu gefe da shi babu gefen gefe da shi shi Allah haka yake Allah ne kawai ka yadda da shi wanda ya san Allah ya san Allah ma wanda bai san Allah ba duk bayanin da za a yi masa kidimewa zai yi ya sake faɗin irin wannan yana mai tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana zaune akan al'arshi dabar a cikin littafin fatawa nasa mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da saba'in da hudu yana ce fakad haddasa al'ulama ulmardiyun wai malamai yardaddu sun ba da hadisi wa auliya'uhu al-muqarrabun sannan waliyai ne suka rawaito anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yujlisuhu rabbuhu ala al-arshi ma'ahu wai Allah zai zaunar da annabi muhammadu akan al-arshi shi ma Allah sai ya zauna ranar tashin kiyama Allah zai matsawa annabi sai annabi ya zo ya zauna wannan wasa ne da fahimta a kan sanin Allah duk wanda suke da fahimtar cewa Allah yana sama to su sani suna mummunan hali shi yasa a zamaninsa ya haɗu da manya-manyan malamai irin su al-hafiz ibn daqiq al-eid irin su al-imam zamlakani wanda manyan malamai ne da suka dinga masa raddi da naƙadi a zaunar da shi su taje shi su tabbatar da cewa abin da yake kai kuskure ne gwamnati kuma ta sa a kama shi a yi da shi prison saboda wannan akidun karshen ta a prison ya bar duniya ya mutu a prison saboda an masa tsiye ya gagara ya gagara kare kansa saka duk wanda ya dauki irin wannan fikira ya sani baya kan fikiran malaman musulunci fikira ce wacce su arnan arnan yanzu suke kai mutum ya je dauko yake cewa shi ma ka ibadi anni fa inni qarib to Allah ya ce yana kusa da ni sai kai ka zo ka ce min sam na ce Allah yana can sama na zaune ni ne na san wannan saman ɗakin ma ba kusa da ni bane dan yana tashi na tabo balle wajen gajimare ba kusa da ni bane balle a tafi tashin jirgi ba kusa da ni bane balle a wuta tashin jirgi a ce tafiyan haske ba kusa da ni bane a je tafiyan tauraro ba kusa da ni bane a je sama na farko sama na biyu sama na uku sama na hudu sama na biyar sama na shida sama na bakwai dukka ba kusa da ni bane balle a gangara abun fa ba iya sama na bakwai bane al'arshi sai da aka kure dukkanin abin da za a kure tukun al'arshi yake nan sannan kuma sai ka ce min kuma wai in yadda Allah yana zaune al'arshi kuma in yadda ya ce yana kusa da ni kaga wannan rudani irin na ibn taymiyyah ni ma zan afka kenan yanda anan ya ce Allah yana al'arshi kuma wai Allah ya sauko amma da ya sauko din fa al'arshi ba ta saman shi to in ma ya ce mana idan an ya sauko al'arshi ta kan biyo shi ita sake zuwa ƙasa shi kuma Allah ya ga mana cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kursi kursi idan an dauke shi aka hurga shi cikin al'arshi kursi ɗin nan kamar jeji da ka samu ka je ka ɗauki kwandala a hau sama da kai ka hurgo kwandalan da ka gani to haka kursi yake an je fashe al'arshi to shi kanshi kursin Allah ya ce in an tara sammai bakwai da kassai bakwai kursi kadai ya fi karfin su in aka jefa sammai bakwai da kassai bakwai a cikin kursiyu kursin sai yanda ka san a jeji ka hurga kwandala to yaushe al'arshin ta yi siriri ta yi siriri ta tsukuku ta shigo ƙasa ashe ba auna Allah da hankali shi yasa irin wannan tawili ake yi idan mun koma za mu ga irin su al-Imam al-Bukhari wanda su ne manyan ahlus sunna wal jama'a domin duk wanda zai ce maka ahlus sunna an ka tambaye shi karshe zai kare maka kan Ibn Taymiyyah shine ahlus sunna a bin Bas wayin daga baki daya wasun su ma yan sigari ne dan sigari a zuwa cewa shi ahlus sunna ana maganan malamai na musulunci kai ka zo kana kawo wasu da an ce ahlus sunna da ka kawo imam malik ya maka shiru ka kawo imam bukhari ya ma shiru to yanzu ga maganan al-imam al-bukhari ga nan maganan al-imam an-nawawi ga nan maganan al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ga nan maganan al-imam al-qadi iyad mai ashifa ga nan maganan manya-manyan malamai jimajimai sama da malamai ɗari wanda dukkaninsu a cikinsu babu wanda akalla bai wuce ibn taimiyan ba banda irin su alhafiz ibn hajar wanda suka zo bayansa amma ahlus sunna wal jama'a jumhur nasu ko kuma kace ijma'in su sun tafi a aqidan tsarkake Allah ba a masa makani ba a masa wajen zama wannan shine tafiyar su duk aya da aka zo da shi irin kace ar-rahmanu alal arshi stawa dama ita kan bata zo da wani rudani ba kai da in kai ka ruda kanka ar-rahmanu alal arshi jalasa aka ce kai kace jalasa an ce kai Allah daidaita akan al'arshi to shikenan sai kai kuma kace san ba zai zama ya daidaita ba sai in ya zauna wannan fahimtan kace shi Allah bai faɗa haka ba dole da ka fassara in an ce Allah na da hannu na da kaza na da kaza fassara abin ake yi irin su waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idhin bi jahannam irin su cewa wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram wanda akan wannan matsalan al-Imam al-Albani yace al-Imam al-Buhari kafiri ne dan kawai ya ce kar a ce Allah yana da fuska anan ya kafirtar da shi kuma wa'innan ne in an yi magana ce maka su ne ahlus sunna ga malaman musulunci ka basu ka zo kuma ka rike wasu wa'inda yan yara ne ka ce wasu wai wai ahlus sunna kuma al-imam al-bukhari ayan nan da Allah ke cewa kullu shay'in halikun illa wajha a illa wajhuhu komi zai narke zai halaka sai zatin ubangiji yake cewa illa mulkuhu alwajhu anan ba za a ce fuska ba sai dai a ce mulkin Allah sai da Allah ya ce laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir wanda idan ka dinga bin malaman mu dukkanin su kusan a haka haka suke amma za mu takaita da bayanin su nassun qur'ani ya isa mana fadin Allah subhanahu wataala wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li Allah yace su amsa kirana wal yu'minu bi su imani da ni la'allahum yarshudun la'alla wannan la'alla littahqiqi ne idan mutum ya roki Allah yayi imani da shi lalle zai samu shari'a Allah ka shiryar da mu amin na'am
أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيد الأبيض من الخيد الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
نعم الله مدوكتين سركي ya ci gaba da mana jawabi game da abin da ya shafi azumi wayannan sahabbai sun yi tambaya akan abin da ya shafi yadda za su yi su bauta ma Allah yadda za su yi su zamto sun bi Allah biyayya na hakika Allah ya ba su amsa yadda za su yi idan za su kira Allah yaya za su yi Allah ya nuna musu cewa koyaushe ka kira Allah Allah yana jinka shi yasa Allah yake gaya mana أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي أي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to Allah subhanahu wataala yake gaya mana uhilla lakum ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an halatta muku lailata siyamin rafasu ila nisaikum daren azumi ya zamto za ku iya yin kwarkwasa tsakaninku da matayenku arrafasu anan abin da ake nufi da shi a nan shi ne mu'amala na jima'i tsakanin maza da mata shi kuma Allah subhanahu wata'ala a irin umarnin ubangiji da irin hikima na ubangiji a ƙur'ani ya yi amfani da kalmomi irin wa'innan wajen kinaya saboda addinin musulunci addinin kunya ne za mu ji irin labarin annabi adam Allah sai ce falamma taghashaha hamalat hamlan hafifa nan a taghashaha algashi sai Allah ce yayin da ya zanke mata amma ba za a kawo shi da siga irin wannan makamancinta wanda za ta zo a bayyana ba kamar yadda za mu ji a wani aya Allah ya cewa nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum wanda shi ma anan sai Allah ya amfani da shi da maganar gona wanda shi ma yana ma'ana ne na kinaya wanda ga abin da ake nufi kai tsaye amma Allah subhanahu wataala sai ya kawo shi a irin wannan sigar kamar wani wajen zaka ji Allah fadin irin wa'innan fal'ana bashiruhunna a wannan ayan ma Allah ya kawo shi wanda duka shi ma abin da yake nufi aljima aljima amma nafsi na alqur'ani irin kinaya na kunya saboda za a saukar wa mai kunya ne annabi Muhammadu wanda Allah da kansa yana cewa yastahi fa yastahi minkum shi annabi na jin kunyan ku to Allah ba zai yi amfani da irin larabci na gwari-gwari irin na shi ubangiji bane don shi komai zai faɗa komai in Allah kasancewarsa shi kunya ne to manzo Allah sallama sai Allah yake yi mana uslubi don a nuna mana kunya yana da tasiri a cikin musulunci saka nan zan yi kira ga manyan misali malamai wanda da yawa an fi sanin su a social media irin wahabiyawa din nan wanda zaka ga mutum yana nan yana wa'azi amma yana magana na fasikanci ya tara kattin mata a gabansa amma za ka ga ana ta dariya ana ta dariya ana ta murna wata tana tana tana daga malami gira saboda me yasa yana mata maganganu irin wanda mijinta ma ba zai iya yi ba sai da shi ya bushe idansa ya kuma fake a bayan alkur'ani yana harbin matan wasu wannan kuskure ne kwanaki akwai wani malami wanda ya zo ya yi wani maganganu da za a maimaita su a nan wala ko hadisi ne sai kowa ya rufe idan shi maganganu na batsa maganganu na banza amma kuma an gama magana sai ce wai ai qur'ani ne to qur'ani bai koyar da fasikanci idan kuka ji malami yana magana gwale gwale musamman abin da ya shafi mu'amalan maza da mata to wannan ba koyi yake da usulubin alqur'ani ba ba koyi yake da usulubin hadisin manzon Allah ba mu ji fa abin da Allah ya gaya mana sai ce uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisaikum nan Allah sai ya ce mana arrafasu an halatta muku daren azumi arrafasu ila nisaikum ku yi mu'amala tsakaninku da matayenku wanda arrafasu a asalinsa ba yana nufin abin da ya shafi jima'i bane kai tsaye amma sai Allah subhanahu wataala yayi amfani Allah ya kawo sigar amma baya amfani da shi karar irin wannan saka mu ɗauki ladabi daga cikin alkur'ani muna ɗaukan ishara irin na alkur'ani da neman sai an zo an sa majan baki kana kallon matan wasu ka alkur'ani ne karantar wannan ba karantarwar alkur'ani bane Allah ya tsare mu to shine yanzu sun koyo an tsaro wasu wasu 'yan mata a masallatai wai sai malamin ya zo ya zauna in ya zauna sai ya zauna a sa mai kujera yana kallanta sai ta toshe da niƙabi iyawa tsara magana a zara magana he malami in yana murmushi tana ƙara zarewa bane muryan mata a musulunci murya ne wanda yake al'aura ne shi yasa a tsarin musulunci mace ko tambayan unguwa za ta yi idan ta zo akan so ta ɓata muryarta ba za ta wace salamu alaikum ta karya murya ta yi lugudan sanyin murya sai kowa ya ce kai wancan kaza kaza ta kun ce ina ne unguwan nan da Allah a ana son da ta zo ta ce salamu alaikum ina ne waje kaza yadda kowa ya ji da wurin zai ce mata yana wani ma ina yake ba zai dauko kai ba haka musulunci ya faɗa ko wala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad haka Allah ya faɗa ko kada kuna yin murya mace ta zo tana yin murya to a wannan shi ya zamo su yanzu an tsari wasu ma 'yan mata ne da sunan malamai a buɗe musu masallaci a ce ayar wannan malam wane ne wannan kaza ne za ta zo in ka kula ba wai wa'azin bane haramun a'a katti ne ake kewaye ta da su sannan bayan sun kewaye ta da katti sannan sai kuma a zauna ana kallanta haka kuma wani an yi a ce wai sunna ne mun yawa fa wayannan ba sunna bane sunna ku tara mata su je su tsaka ya su su je su wazon su amma sai an kawo mace masallaci duk wa'azin ki kin kai sai tuna Aisha wani mimbari take da shi a masallacin manzo Allah ba mijinta bane farkon mai mimbari kin kai sai tuna Fatima alaiha salam wanda ita ce yar manzon Allah mai ilimi daga gaibu sannan kuma wani mimbari take da shi a masallacin Annabi Muhammadu wannan fitsara ne kawai fitsara ne da iya yayi tun tuntuni akwai manya-manyan malamai da suke karantarwa ba wai sabon abu bane akwai irin su sai tuna asma yar yar yar yar Sheikh Usman ibn Fodio al-Mujaddid mujaddidi dan Fodio yasa sai tuna asma'u tana karantarwa har littafi ta rubuta amma ba karantarwa na buruzi da wani abu wanda yake ya saba ba sannan akwai yar maulan mu shehu ibrahim sai ya daru kayya wacce sai daru kayya din na afirka an ce tana daga cikin mata wanda suka zara alkalami suka yi rubutu na ban mamaki amma kuma tana karantarwa akwai sai da maryam tana da makarantar qur'ani wanda duk afirka ana istishhadi da shi amma bai zama sun mai da shi tabarruji ba akwai ƴaƴan manya-manyan shehunan mu marayayyu a wannan zamanin akwai yar maulan mu sharif ibrahim saleh ita ma tana karantarwa amma da ga mata ne zalla suke zaman su akwai yar maulan mu shek dairu usman bauchi ita ma tana karantarwa ga mata ne zalla a wajen mu ma anan gashi ana karantarwa amma a cikin gida ne mu ma a halin mata muke karatu amma a sirrance a tare da yan gida wanda duk muharramai in kuma ba muharramai ba to dai zamto mata ne yan uwanta amma ba za ka ga namiji kato gardi a cikinsu ya zauna wai shi ustazi ba ne da an yi magana ya ce me shi Allah kin yi kokari wannan kuskure ne wallahi wannan kuskure ne kuma wasa da addinin musulunci ne wasa ne da addinin musulunci saka muna kira da babban murya malamai kada neman gwaninta da sai mun zo da zamani wai tun da da ana yi mu bari mu fito da sabon yaki wai sai a je a samu masallacin juma'a na kan hanya katti suna wucewa ko a dinga tsayawa ana ce ku shigo tana karantarwa ku shigo wannan kuskure ne kuskure ne muna ba da shawari ba laifi mace ta karantar amma ta karantar da salo na musulunci dan yanzu zaka gan su karara wai kace malama wance malama wance mai wa'azin biki malama wance mai wa'azin biki wata in ka saurare ta har ta gama ba qala Allah ba qala Rasulullahi kawai fasikanci ne kyartan kyartan fasikanci ne ko bf kake gani sai haka a faɗi abin da aka ga dama wai wannan ne kuma a ce wannan ita ce malama zamani an waye kenan shine sunna kuma saka muna kira da wannan bata sunnan manzon Allah da kirkiro abubuwa na zamani da sunan sunna amma da an kirkira aka ce wannan abin mun yi ne kawai dan mu yan zamani ne shikenan kun yi ne kawai saboda ku yan zamani ne ba laifi kuma wai abin da zai baka mamaki har a yau wanda yake da wannan fahimtar wai kuma shine kulle yake wa'azi wai ko yan bid'a ne dan Allah mukaddari duka a ce halal ne mukaddar halal ne yoshi annabi yake wace ce sahabiya da ta zo ta tara mata da kattin maza take bude ta karanta bismillahir rahmanir rahim ta fassara wata sahabiya ce mu wuce sahabbai wace ce a tabi'ai wace ce a tabi'ut tabi'ina wace ce a salaf wace ce a khalaf duka babu waya atba'u tabi'ina babu salaf khalaf duka babu sannan kawai sai a yau da ke ku sunnan ku sunna ne bid'an ku bid'a ne shikenan kawai duk wanda kuka nuna an kun ce ayi kaza shikenan ko dambe dambe ma sun ga dace a masallaci ce sunna ne wallahi in an sake nan gaba an yi dambe a masallaci ce sunna ne saka wannan abubuwan yana da kyau mu muna gaya muku ne ba dan ayyarawa ba domin nasiha a fahimce ni nasiha muke faɗi kun fahimce mu nasiha muke faɗi Allah ya sa ku ɗauki nasiha mu dai muna yi ne da niyyar nasiha wanda kuma yi kira zuwa a yi gyara bai yi laifi ba gyara kayanka bai zama sauke maraba ba in ku ba ku gyara ba to karshe nan gaba ƴaƴanku ne za a ta kallon su cikin hali na fitsara su ta boye fuskar su amma suna rashin mutunci Allah ya tsare mu to Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana cewa lallai arrafasu ila nisaikum lallai ya halatta ya zamo haka tsakaninku da matanku dalilin wannan aya saukan wannan aya wani kissa ne ya faru kamar yadda a baya dama na gaya muku irin azumi na yahudu da banu da nasara su azuminsu daga isha zuwa isha ne ma'ana fa ba wai daga isha'i a in ka ci abinci so daya ka ci kenan kuma in baka ci abinci ba kai kuskure kai bacci ka jawa kanka wannan baccin ba kai ba wancin abinci ko gengedi kai mai karfi aka taba ka ka tashi a razane la shi kenan ka shiga wata ranar an wuce ka to sai zamto farko-farkon azumi an taho da shi a irin salon nada sai aka babu wani alaka tsakanin mace da namiji sai idan a lokacin da ka ci abinci baka yi bacci ba to za a iya samun tsakanin alaka tsakanin mace da namiji amma ya zama da sharaɗi ita mace bata yi bacci ba ko shi namijin bai bacci ba amma in ɗayan ku ya bacci wani abu ya shiga to an yi a cikin azumi sahabban annabi suna cikin wannan halin akwai ɗaya daga cikin sahabbai wanda sai ya zo gida ya fito daga gona da ya je daga gona sai ya zo da dabino dabino zakakan dabino kun san irin dabino irin wajen su daga dabino kala kala wani dabinon ma ya karanta da Allah ka ce zuma aka zuba masa to da yazo daga dabinon sai ya ce wannan dabinon ya ji shi da dan tauri amma yana son a hada ruwan zafi a dan daddaka dabinon akwai tsarin da suke yi su yi kaman jiko na dabino yanda mu ma a yanzu akan yi tsari na jikon kankana ko in aka sa shi aka yi blending ɗinsa ko wani abu makamancin wannan to shi sai ce a masa na dabino sai matan ta ce to tun daga wannan saboda to ni mai hukunci na yau da safe ana sallah ya zo wajen annabi muhammadu ya zo ya sallama ya gaida manzan Allah ce ya rasulallahi na shiga uku annabi na faci abinci bayan na yi bacci wanda aka yi da in ka kai azumin fa in ka kai isha'i bacci ya kama ka baka ci abinci ba to wallahi daure ya kama ka ya faɗa wa manzon Allah ya ce na ci abinci bayan na yi bacci sai na Umar ma take tashi ya ce ya rasulallahi ni ma na zo abin da ke rai na zan gaya maka kenan ni kuma kaji kaji kaji ni ba abinci ne na ci ba mu'amala ne shiga tsakana da iyali na a daren jiya wanda kuma la'alla bayan bacci ne wannan shi ma sai na umar bai sake bacci ba ya ce na zo ne in gaya maka ya rasulallahi manzo Allah ya ce masa ya umar ai kai haka bai dace da kai ba kai haka bai dace da kai ba ma'ana kai ba a tunanin za ka yi irin haka sai na umar sai sun koyar da kai kamar ya shiga zillimi sai na umar na tashi sai Allah saukar da wannan aya annabi a karanta musu wannan ayan shine uhilla lakum ku al'umman annabi daga yau ku sani an halatta muku lairatar siyami daren azumi tun daga lokacin da aka sha ruwa har asbahi ya halatta ka ci abinci in ka so kai bacci so goma ka tashi ka ci sai da kai al'umman manzan Allah ne kuma ya halatta tsakanin mutum ya yi mu'amalan da ya ga zai iya yi da iyalansa duka wannan Allah ya halatta masa arrafasu ila nisa'ikum hunna libasun lakum kuma an halatta muku su daga yau matayenku su zamto tufafi ne a gare ku wannan ishara ne na cikan mu'amala wa antum libasun lahunna kuma kuma tufafi ne a gare su wannan yasa ake son kufu'anta a lokacin da ya kamata ya aure wanda wasu malamai da wannan ayan suka ce ba daidai ba ne mutum in zai yi aure sai ya duba yar gidan da ya san data sai gidansu kawai sai ya tsallaka ya ce wai ai musulunci ne suka ce wannan kuskure ne domin abin da Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ana son ka nemi kufi'inka kaman kai ne ka ji daɗin kama riga ya ka ce a baka birmemen riga a maka bunjin bunjin ko makruhi ne ko to shi ma wancan makruhi ne ba haramun bane makruhi an ki saboda wulakanci na iya shiga cikinsa kuma an maka kai ka kai kanka ko kai ka dinga jajjawowa ya kamata kowa duk abin da za ka yi ka duba daidai kai daidai ruwa daidai tsaki Allah ya taimake mu saka ka duba mai addini in ka san kai mara addini to je ka nemi mara addini saka mutum komi ka duba mai addini ka duba mai tarbiyya ka duba mai asali kai ma sai ka shiga wannan tsarin in kai haka taukai abin da musulunci yake so wa antum libasul lahun alima Allah annakum kuntum taqtaluna anfusakum manzo Allah yace ai da ma Allah ya sani ba za ku iya ba ku al'umma annabi Muhammad taqtaluna anfusakum da ku hayi cikanku tuntunin me yasa ba ku zo wajen manzo Allah lokaci ya rasulullah a daga mana ba shi yasa alima Allah annakum kuntum taqtaluna anfusakum abin da yasa Allah ce mun san dama za ku yi ha'intan kanku ba ku zo wajen annai ba da sun yi kungiya suka suka ce rasu wallahi abin nan mu fa mana tsanani ba za mu iya fada ga isha he isha ba wallahi annabi da ya ce Allah zai fata ba alaikum sai aka Allah ya karɓa tubanku wa afa ankum Allah ya yafe muku kafin ma ku yi Allah ya karɓa tubanku Allah ya yafe muku kun ji irin mu'amalan Allah da sahabban annabi Muhammadu fal'ana daga yau ba shi ruhunna lalle an halatta muku ku yi mubashara da su ma'ana an halatta muku ku yi mu'amalan iyali da iyali tsakaninku da matanku wabtagu ma kataba Allah lakum kun ga anan Allah ya sake magana ne akan jima'i amma bai ce bal amna kaza kaza a'a sai ce ba shi ruhunna kawai ku yi gogayya da su anan al-mubashara shi daga aka dauko al-bashar min al-mubashara ko yi gogayya da su amma anan yaka ji mutum wai na wa'azi yayi zagada zagada wai wai na magana akan aljanna wallahi akwai wani malami da yayi magana wai wai na yin wa'azi akan aljanna wallahi astaghfirullah qur'anin da ke gaban sa na san a wannan lokacin ya tsine mai sai da kalaman da yake faɗi ya saba da salon qur'ani kwata kwata ba lallai bane wai in kana so ka nuna wa mutane Allah na da falala sai kai fasikanci sai kai batsa ba da haka annabi ya sa sahabbai suka yi kwaɗayin aljanna suka bada ransu ba kai raha kake ba mutane da kai da dan komedi duk ɗaya suke ɗaukan ka kawai yi mana komedi mu yi dariya watsi shine abin da suke ɗaukan ka amma ka gaya musu abu da tsoron Allah sai ya shiga ruhinsu kuma su yi imani kuma su nemi aljanna amma malamin ma da yake maganganun batsan wallahi kawai yana yi ne na har haura gyab a zuciyarsa ma babu maganan ma aljannan shi dai kawai yaya zan yi in motsaran mutane in zubda tunanin wani shikenan kuma ma babban laifin ma da yawa tuzurai su suka dinga jan irin wannan abubuwan ta an zo malamin in ya ga to ana shiga wannan babin sai ga an juyo da hankali gaba da an nutsu amma alhamdulillah ina jin daɗi in ka zo irin mahallin karatun irin wannan duk wanda kaga hankalinsa ya baka to ka faɗi annai muhammadin to amma su ba a sawa mutum manzon Allah a ransa ba saka to da an fara maganan wani abu da ba annabi ba sai kawai kaga hankalinsa ya tafi can amma mu maulan mu Ibrahim me yake cewa wai yake cewa wai wai wai wa hal in yara ra'is wa huwa la kaza wa ma khadirin fil qalbi illa muhammadun ai wani abu ma ba zai zo mutum ba in ba annabi Muhammad ba duk abin da zaka gaya mana mu manzo Allah zamu tuna shi yasa yace nayi mamaki ya je shi garin Makka sai ya tsaya yana Allah aljanna in ka kai mu aljanna Allah wayannan mata 70 din a ninka mana wannan yace Allah aljanna wildanin mukhalladuna a bamu wannan aljanna gidaje iri kaza kowa da abin da yake yace muradu hajij al-bahirat jami'uhum jinanun wa azwajun min al-khawd wal qawl yace wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammadun wa adkhulu ardan kana fiha wa zayhil yace gashi na zo na aikin hajji sannan kuma duka ina zama da su kowa sai in ji yana cewa Allah jinanin aljanna ko a zuwa ji wannan ce matan aljannan wannan ce minal khudi wannan ce mani imta wannan ce masu bayi wannan yaya yace ni wa hasbi ara shay'an ra'ahu muhammadun ni kan Allah ka sani burina da na zo nan kawai in dai na ga abu annabi ya taɓa ganin abun to ya biya mun bukata na wa adkhulu ardan kuma sannan in shiga garin da annabi yana cikin garin ni na gama biyan bukata na ni bukata ta ta biya ni wannan shine hakikanin mukami na mahabba da aka yi tarkiya a cikin annabi Muhammadu amma mutum kullum tunaninka wani kwaɗayi da moro-moro wallahi har yanzu kai ba musu annabi Muhammadu na hakika bane sha kai akwai matsalarka kana bin annabi ne don wani matsalarka har yanzu son kanka kake son zuciya ne fal da kai ba wai maganar manzon Allah bane ko musulunci Allah shirye mu wannan yasa Allah yake cewa Allah ya ce wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr daga yau ku ci ku sha har sai al-khayt igiyan nan al-abyad fari ya tabayyana lakum ya bayyana muku min al-khayt al-aswad daga igiya baki min al-fajr na al-fajr anan wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah wanda ana ce Hatim ibn Adiyin Adi ibn Hatim afwan Adi ibn Hatim da annabi sallama ya zo annabi ya masa bayani sallah komai da komai da azumi da shauransu sai ya tafi gida ya dinga tunani ya dinga tunani washe gari sai dawo ya ce ya rasulallahi duk abin da kamun bayani na haddace amma abu ɗaya ne ban iya ba manzon Allah sai ya fashe da dariya ya ce sai da daga fikan annabi kaman ya san me naje na yi ya ce ni abu komi da ka gaya min na gane abu ɗaya ne ban gane ba shine an ce mu yi ta ci mu yi ta sha har sai alkhaitul abyad igiya wanda yake fari farin igiya ya bayyana mana karar mu ganshi mu ga bakin igiya ya ce manzo Allah ya yi dariya kaman ya san me naje na yi shi da ke a lokacin azumi ne da aka karanta masa ayan da ya je sai ya nemi bakin igiya da farin igiya ya tuka su sai ya aje a kofar dakin shi idan ya ci abinci ya ci abinci ya fito ya kalli igiyan ya ga fari bai bayyana ba baki bai bayyana ba sai kuma ya ci gaba da cin abincin shi kai ya ce ina wannan ni ban gane wannan karatun ba sannan kuma idan ya ɗauko azumi daidai ya sallah ya dawo sai ya ga wannan fari igiyan yana gani ya ce kai kamata ya yi kuma in da ka sha ruwa sai baki da farin ya ɓuya to kawo kuwa za a ja lokaci to hankalinsa ya tashi ya san kuma annabi ba haka yake shan ruwa ba manzo Allah lokaci yakan sha ruwa ne ma rana haskenta ya dan faɗi amma dan tana nan haka haka ba irin wai an kula lokaci an ga duhu tukun a kira sallah ba haka manzo Allah yake ba ba an ga duhu duhu ba dan ana ganin duhu wanda ga wajoji manzo Allah ba haka yake ba rahmatun ne manzo Allah kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa haya'u to wannan yasa manzo Allah sai fashe da dariya manzo Allah ya ce masa to ai baka sani bane ai ba haka Allah yake nufi ba ba ana nufi bane a'a ai Allah ya ce minal fajr ake nufi waje ya ɗan yi sanyi haka to lokacin shan ruwa ya yi idan kuma lokacin asbahi ya yi alfijir yake manzo Allah sallama da a ce kana cin abinci sai ka ji ladani ya kwalla kiran sallah as-salatu khairun minan nawm to ya za ka yi ka ci gaba da cin abincinka ka ci abinci in ka gama cin abinci to ku sai ka tashi ka yi sallah amma saɓanin wasu masu tsanani da an ce assalatu khairun minan naum na baki ma wai a tofar tup tup shikenan a ba haka bane to idan ka zo irin garuruwan mu da ake samun masallatai hamsin din nan fa kowanne dai assalatu khairun minan naum wani ma kafin ka tashi ya ce assalatu khairun minan naumi karfe hudu karfe uku da rabi wani yake ce assalatu khairun minan naum shi yasa manzon Allah yana ce musu idan Abdullahi ibn Ummi Maktumin ya kira sallah ku ci abinci Bilalu ma sai da ta kai ga annabi ya ce in Bilalu ma kuka ja kira sallah ku ci abinci domin manzo Allah ya ce ba ba daga mai kiran sallah bane ba ana kula da wai kiran sallah a kawai akan duba alfijir ne akan duba alfijir ne wata rana Bilal alfijir ya keto amma a wajensa ya zo ya samu manzo Allah ya ce ya rasulullahi alfitr fa ya keto manzo Allah ya ce to a jira shi aka sake ina naum shi ma he da ya ce koshi wani ladan ma he bayan ya kira ya ce to he kai kokari ka cinye abincin da wuri-wuri ka fita sallah dan ashabban annabi akwai wanda ko ta da sallah aka yi su in alfitr din su bai keto ba za su tashi ba saka shi sallah ce ku yi haka ku yi azumi alkhaidul abyadu min alkhaidul aswad min alfajr summa atimmu siyama ila al-layli ku cika azumi zuwa dare ma'ana idan har alfijir ya bayyana wancan dama min alfajr ne ko to summa atimmu siyama ila al-layli ku dauki azumi har zuwa faduwar rana shine ila al-layli ba Allah cewa yi summa atimmu siyama fil layli ba na akwai wanda suke jahiltan wannan ayan wai ba su ba su yin ba su yin menene me suna abu eh iftar ko buɗe baki wai ba su shan ruwa ba su shan ruwa da hausa ya fi ba su shan ruwa wai sai in sun ga dare yayi kwal sai sai Allah ce sun matu musu yama ilal laili to in haka ne ai baka ai baka baka gama cika ayan ba Allah cewa ilal laili sai ka tsaya hidiran ta kai ta kai ta kai ai ila aka ce mutum ne baka abu yace in ka je ta wajen gidanku ka bude kai kuma yau ne ce maka sam sai ka shiga cikin gida ya bambanta aiko ilal laili zuwa wajen dare wajen daren nan kuma yaushe ne manzo Allah ya bayani annabi ya ce ilal laili ba ana nufin wai duhun dare bane kamar yadda wasu suke jahiltan lokacin suwar wani fa sai sai ya fito ya ga rana dai fito tukunne ci abinci haka wani ma kuma sai ya ga dare yayi tukunne yake cewa wai bari ya yayi wannan ashe yau mun ja lokaci wa Allah yake ce mana akwai magana na wala tubashiruhunna kada ku yi gogayya da su wa antum akifuna a lokacin da kuke itikafi fil masajid a masallatai tilka hududullahi wannan hukunce hukuncen Allah ne fala takrabuha kada ku kusanci iyakan yanda Allah ya aiki iyake kazalika bayyun Allah yake bayanin ayoyin su mutane domin su tsoron Allah insha Allah sai gobe za mu tashi game da bayanin itikafi sadakallahu lazim masha Allah to insha Allah inda tambayoyi za mu saurari masu tambayar kafin nan sai mu je ga abin da ke gaba insha Allah.
Assalamu alaikum malam wannan mai tambayan yana ka kira sunan wahabiyawa to shi ne yake tambayin shin su waye ne wahabiyawa tambayinsa
na'am eh karatunmu na jiya lallai mun kira wahabiyawa wahabiyawa wasu mutane ne masu zafin addini wanda suka fito a yankin saudi arabia shekara 300 da ya gabata bayan musulunci ya shekara 1100 da wani abu suka zo suka ce duk wani wanda bai kan akida irin nasu ba musulmi ba ne suka nemi su rushe abubuwa daban-daban wanda yake na musulunci shine abin da ya shafi tawassuli da abin da ya shafi raudan manzan Allah abubuwan da ya shafi ma'alim ma'asir na musulunci duka suka ce a rushe gumaka ne kaburbura da bayan Allah ma duk za su bi su ce a rushe wanda su suka zo da da'awar ka yaƙi musulmi ka ce musulmi kafiri suka saba da ijma'i na musulmi suka kallada cewa ibn taymiyyah al-harrani shine malami wanda ya zama mizani to wayannan a takaice inda ce maka sune wahabiyawa a jagoran su ana ce mishi muhammad ibn abdul wahhab shi muhammad ibn abdul wahhab babansa malami ne amma kuma bawan Allah nagari babansa ma a karatu mafi inganci ya bar duniya yana fashi da shi akwai dan uwansa a Sheikh Suleiman inke tunani ya yi ta rudud wa shi Muhammad Ibn Abdulwahab din shi ma wansa ne ya yi ta martani akai domin ya ya barrantar da sahar mahaifinsu mahaifinsu ba akan aqidar Muhammad Ibn Abdulwahab yake kai ba kuma shine malamin sa wanda shi Muhammad Ibn Abdulwahab hatta garin Makka ya shirya yakanta ya yaki garuruwa daban-daban a ƙabilun larabawa wanda dalilin da suka zo kafa daula mai suna a su ali shek kenan akwai ali sa'ud su kuma suka taimaka ma muhammad ibn abduhab a wannan lokacin to dalilin wannan ne suka mallakan musu da daula lokacin su suna shugabanci a wani gari wanda ke daura da makka lokacin akwai sarkin makka sharifi ne ina ji sharif muktar shi ne sarkin makka shi ma sarkin madina lokacin shi ma sharifi ne a lokacin su ne jagorori to amma su wa'innan suka zo suka yaƙe su suka kore su a garin su suka ɗauki daular su tun daga nan suka kafa cewa su babu wani manhaji da za su bi sai wanda ya saba da na kowa ya tafi akan tafiyan shi Muhammad ibn Abdul Wahhab to shi dai a takaicen kada an ce maka ba wahabiye ma'ana ana nufin mabiyin Muhammad ibn Abdul Wahhab mai akida irin na Muhammad ibn Abdul Wahhab mai addini irin ta Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan shi ake nufi da wahabi wanda su ne yanzu suka zo suka suka sace sunan ahlus sunna da yawa suke ce su ne ahlus sunna wal jama'a amma ahlus sunna wal jama'a ta sabanta da su don ahlus sunna wal jama'a wahabiyanci kafin shi da kusan shekara 800 ahlus sunna wal jama'a take nan da rai to kaga bayan da za a ce wai jama'an da suka wuce shekara 800 wasu bayan su su zo su saba da su tukunna su su kirkiri su ne ahlus sunna wal jama'a ta wuce da shekara dubu nake son ce ahlus sunna ta shekara kusan dubu tukunna wahabiyya ta zo Allah ya taimake mu na'am
mai tambaya na gaba yana tambaya ne akan yana so malam ya ya rabe mishi suwaye ne yahudawa sannan kuma suwaye nasara
na'am to yahudu da nasara mabiya addinai ne daban-daban yahudawa su ne wanda Allah ya aiko musu annabi Musa alaihi salatu wasalam tare da littafinsa a taura wanda su kuma nasara su ne mutanen annabi Isa alaihi salatu wasalam wanda Allah ya aiko musu annabi Isa tare da littafinsa linjila amma dukkaninsu kabilan wake da suna kabila ne na bani Isra'il dukkaninsu banu isra'ila ne su ne wa'innan jikoki ne na annabi yaqub alaihi salam Allah ya taimake mu
wannan mai tambayan yana tambaya ne akan sallah yana tambayan hukuncin karatun mamu a sallan jam'i sannan kuma idan idan mutum salloli suka wuce masa da yawa ya dai ya rama su
to anan mai tambaya yana tambaya game da hukuncin karatun mamu to abinda za mu ce hukuncin karatun mamu a sallah a bayyane yake mamu bayin karatu matakan limami na karatu mamu bayin karatu idan limami yana karatu dalili kuma shine dama limami manzo Allah cewa innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi an saka limami ne a yi koyi da shi ba an saka limami ba ne ya yi kiɗansa ka yi rawanka a'a ka yi koyi da shi ne kawai to shi kuma koyi da shi bayan da za a yi yana yi kai ma kana yi kuma ya zama koyi da shi kake na kake yana nan shi amma malamai kamar yadda yake a mazhabar imam malik idan limami yana karatu a sirri yana yi karatu sirri a ɓoye kenan to ma mu ana so shi ma ya yi musamman fatiha sai kai fatiha saboda in Allah ya kiyaye ko yayi kuskure ba a ji ba tunda duka moto ɗaya ta ɗauko ku sai Allah ya amfani da naka sai ya zamo Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana wannan shine karatu na mamu saka mamu bai karatu matakan limami yana yin karatu sai dai ya saurari limami in ya ji ya gyara idan ya ji ya daga limami sannan abin da ya shafi ramakon sallah babi ne mai girma gaske mutumin da ya bar sallah ta wuce shi guda ɗaya to ba zai fai na gaba ba sai ya rama ta lai masu ƙarfi musamman faɗin alkur'ani da Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta shi sallan nan ya da lokaci bayan nan kuma Allah ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin sallolin har Allah ya ce akwai usna ma'ana a jere suke to sallah kowanne in kai akwai na asbahi akwai azhar akwai la'asar akwai magriba to to idan har salloli biyar ne suka wuce ka to sai ka rama su kafin kai daya sai ka rama su kafin kai na wannan lokacin duk da sun ce idan sallah ya kai biyar ya kai shida ya zama yini sukutum to akwai sabanin ramakonsa da kuma a ce sallah ɗaya ne ya wuce ka an shiga na wani rana an bar wannan ranan to an sake sabon karatu kenan to sai ka duba lokacin wannan da ya shigo zai wuce to in ba zai wuce ba sai ka rama wa innan din tukunna sai ka rama wannan ɗayan ka fahimta sabanin da ake cewa wai wai kullum kai azhar kai daya in kai lasar kai daya to in ka mutu ba ba haka ake nufi ba rama sallolin za ka yi su kai ta rama ko ka rama su yanda ake ce in mutum ya asa la'asar shine mutum haka kawai sai yana kwankwantan anya ya bar wani sallah anya ya bar wani sallah to shine ake cewa to sai ka tashi in ka baka san wani sallah ka bari ba kawai kai tunani yau ka ji kai fa akwai ran da ka sani baka je sallan asubahi ba kuma baka yi ba to sai ka tashi kai sallan asubahi kai azhar kai la'asar kai magarba kai isha'i sai kana kokwanton wani sallah ne baka san wani sallah bane to sai kai duka wannan shine abin da malamai suka yi bayani amma magana ne wanda yana da faɗi da kuma maganganu rarrabe amma nan shine a takaice Allah ya taimake mu na'am na ƙarshe eh to tambaya na ƙarshen ya tambaya ne mutum ne a watan Ramadana sai janaba ya kama shi wanda kuma ya ɗauki tsawon lokaci da janaba a jikinsa bai sani ba sai daga baya ya zo ya tuna to ya zai yi kenan
to ai bayanin yana da faɗi abin da ya sa na bayani yana da faɗi janaba ta kama shi ta wani siga janaba kala-kala ne a ramadana akwai janabar da za ta kama mutum a mafarki an fahimce ni koko afwan badan ce janaba to ta a ita nan amma mana yayi maniyyi a cikin mafarki misali akwai kuma janaba ta kama mutum da ranar ramadana yayi ta jima a jikinsa akwai kuma janaba ta kama mutum a lokacin da aka halatta din nan hunna libasul lakum antum libasul lahunna to idan har janaba wacce ta bi mutum a lokacin da an halatta cin abinci ne zuwa shan ruwa misali tsakanin buɗe baki da yin suhur tsakanin buɗe baki da yin suhur ba tsakanin suhur da buɗe baki ba domin tsakanin suhur da buɗe baki shine daga safiya zuwa yamma tsakanin buɗe baki kuma da suhur shine daga daga dare zuwa alfijir ko to idan tsakanin daga dare zuwa alfijir ne janaba ta kama mutum to ta ko ta wani hanya ne babu kaffara azuminsa azuminsa yana nan ko ta wani hanya ne babu kaffara azuminsa in ma ta hanyar zina ne wannan tsakaninsa da Allah hukuncin zina za a masa amma bai shafi azuminsa ba sai da dama babu azumi a bakin shi an fahimta abin da nake nufi amma idan ya zamto wannan din ce ta kama shi ne tsakanin ma'ana yin suhur da buɗe baki ma'ana dai daga daren ne zuwa zuwa zuwa alfijir amma sai ya kwanda ita har ya tashi bayan kuma rana ta yi ko asuba ko azahar ko alfijir ake to wannan ba komai akan sa wanka kai zai yi sallah ba shi da laifin komai amma idan da rana ne yayi ganganci ya je jangolo wa kansa to na farko matansa zai mata in ya mata da karfi ne in fa matansa ne to zai yi sittin dinta kuma zai zo yi sittin din shi 120 ya kama shi na farko kenan domin ita ya mata ne bayan ya zama 100 nawa 120 ya kama shi idan kuma ya zamto mafarki ne ya yi ba ruwan shi ba komai a kan shi da rana ya kwanta bace mafarki ba komai a kan shi amma kuma in ya zama istimna'i ya yi da rana ne ya je ya dinga jawowa shi ma'anan ta kama shi ta kama shi duk da wasu malaman zamani sun fara cewa wai in istimna'i ne mutum yayi kawai shi kenan ɗaya zai rama na ce ni dai ban ga wannan karatun ba don wani ya za sami na min wannan tambayan a madina cewa wallahi ni ban ga wannan karatun ba lokacin muna karatun tafsir da ya zo ya ga muna yi a makka ne afwan sai ya zo shi bahaushe ne yana cikin ya zo ya zazzauna a can da ya tashi sai daga an wawatsa yake tafi ni ban tashi ba sai ce malam ni ina tambaya ne wani malami ya ce kaza kaza sai kama min suna wani babban malami a Najeriya na can su to wala wannan malamin ya baka aya ko hadisi amma ni abu da zan baka ga aya na ga hadisi na in kuma ka dauki wancan ni ba aya ba magana na ba ka dauki ayar da hadisin shi kuma ka dauki nasa saka duk wanda ya je ja to wannan shine lokuta dai a bambance ina ga babu wani a ciki ko Allah ya taimake mu lokaci yayi za mu yi addu'a insha Allah ana dan duba mana lokaci idan mun kai kamar minti 50 sai ana tsayawa mu amsa addu'o'i ai tambayoyi masu neman addu'o'i kuma duka wanda aka rubuta mu muna yin addu'a muna tawassuli da wannan wata mai albarka muna tawassuli da annabi Muhammadu Allah ya biya mana muna tawassuli da alqur'ani yau ma muna ƙara tunatarwa dare ne na lailatul qadr insha Allah daren 23 dare ne da ake tamanin za a ga lailatul qadri in mutum ya samu dama kar ya bacci gobe da safe ya bacci yau ya yi ta kokari ya ta salati wa annabi Muhammadu in kuma zai yi baccin ya nemi kamar ruwa hakan nan ko wani abu kusa da shi wanda in ya dan murgina shikenan zai tashi ko alam domin rana dare ne mai albarka mai daraja in mutum ya dace da bukatarsa har abada bai tsiya har abada bai tsiya amma idan mutum ya kuma bari ya tafi shikenan manzo Allah ya ce duk wanda Allah bai yafe masa ba Allah ya tsine masa saka Allah kar ka samu cikin wanda aka tsine musu ka samu cikin wanda aka yafe musu a yawaita yin istighfari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allah ka yafe mana muna kuma gaisuwa ga manya-manyan bayin Allah da suka kasance tare mu a wannan waje baki daya mu Allah mai da kowa gida lafiya kowa Allah biya masa bukatunsa albarkan annabi Muhammadu albarkan alqur'ani kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana abinda muka faɗa daidai Allah ka karba ka sashi a mizani mulan mu shaka musa Allah gafarta masa ka kara masa rahma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehunan mu Allah ka saka musu alkhairi kara musu lafiya da nisan kwana iyayen mu Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah malaman mu Allah ka taimake su duk wani wanda yake da bukata Allah ka biya mishi اللهم اغفر لحينا وميتنا كبيرنا وصغيرنا ذكرنا وانسانا وحرنا عبدنا حضرنا جميع الأدام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعلم mu karanci kulwa kafa uku da niyan saukan alqur'ani gabaki ɗayan mu sai ko mu cike da fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim kowa da bukatun sa Allah biya haihuwa aure arziki sana'a kasuwanci komi Allah biya kariya dafa ijalabi duk Allah ya mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد الفاتح لما سبقنا السيد سبحان ربك بالذات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين